tu abun nan uhibbul ula fi'l wa fa'il haka da kace talabtul ula shi ma fi'l wa fa'il al ula shi zanto ma mawqi'uhu min al i'rab maf'ulun bihi aha ku kyale shi karsa wa alamatu nasbihi ku yi taron dangi tunda kai ka ce talabtu shi ya ce kai ka ce uhibbu shi ya ce talabtu لا ايه to na ji fatatun muqaddaratan alal alif har yanzu da saura mana min zuhuriha asikal aw ta'azzur at ta'azzur jamil jiddan mana min zuhuriha at ta'azzur الراضي الراضي wato ism alfa'il ne na radiya yarda riban fa huwa radin arradi na'am to kada su jumlan bara idan ka ce annan lastu radiyan ni ban yarda ba da sai ka kada sa mewa kai mulki ba ma da su bilansu me ya fara jiya din wanda ba kai كنت انا لست راضيا بالظلم كده انا لست راضيا بالظلم كذا الراضية يا زما واتو اسم ليس كده اسم ليس منصوب ممتاز في تمرين اللي قبل سيسمين نعم الثاني ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون محفوظة وبين علامة خفضها a can ta zama kalmomin ta duk kowanne mai nasuba ta zama anan kuma yana so ta zama mai ya khafda ga kalmar abuka ga kalmar almuhazzabun ga kalmar alqa'imat ga kalmar alqa'imatu biyajibihin nakai ga kalmar almuftaris ga kalmar ahmad ga kuma mustadira albab annaklatani alfa'ratani alqadi alwara alwara ina jin ba wata kalma bakuwa da wani zai ce bai san ma'anata ba amma babu laifi lokacin da aka zo kan kalmar da mutum bai san ma'anata ba sai ya bayani sai mu fassara sai a wuce amma dai aikin da zaka fahimta ba a kulla kalimatin min al-kalimat al-atiya fi jumlatin mufida bihaythu takunu mahfuzatan wa bayyin alamata khafdiha wato sanya kowace kalma cikin kalmomin da ke tafe a cikin jumla mai amfani ta yadda kowace kalma za ta zanto mahfuda wato mai khafda wa bayyin alamata khafdiha sannan ka bayyana alama na khafda dinta sanin mu ne cewa wato al-khafdu lahu alamatun asliya wa hiya al-kasra wa alamatun far'iyya minha al-ya في الجمع المذكر السالم ده da sauransu da sauran shi ke dan karmu shiga dan idan zo cikin tafsiri kowa ya bayyana jamil didda kalmar farko abuk ana son ta zanto maqsuda marartu bi abika mumtaz marartu bi abika ga anan kalmar abu ta zanto mazrura bil ya wa alamatu jarriha ko maqsuda bil ya wa alamatu khafdiha eh الياء المهذبون
شفت المهذبين في المدرسة كيف شفت؟
شفت رأيت يعني بمعنى رأيت شوف كذلك أفعل الكلمة فصحى شفت أنا بقول شفت ب نعم كاش رأيت المهذبين هذا ما أقول رأيت المهذبين رأيت المهذبين في المدرسة نعم المهذبين يا زنتم oh makbud aka ce wannan mansub ne eh gaskiya gaskiya na'am نظرت إلى المهذبين جميل جدا نعم القائمات القائمات بواجبهن wato sai nake ganin kamar mantuka da yace kawai yake musharaka nan wajen haka wato wadansu wuraren kamar da yan rakiya ne na jin kawai sun zo ne dama inna mal amalu bin niyyat tun daga gida sun yi niyyar in sun zo su samu ladan zama a masallaci ba musharaka ba wallahu a'lam na'am um alqaimatu bi wajibihin na'am malam alqa to ai alqa'imat din mawqi'uhu min al-i'rab muna san an yaqa fi محل جر او الخط للقائمات بواجبهن نجاح للقائمات بواجبهن نجاح ممتاز wannan yayi للقائمات sai zanto wato shine ya haifar da jarra din na'am al-muftaris al-muftaris نعم نظرت إلى المفترس هكذا يا ديدي يأتي إلى أحمد أحمد إيه أي زي برأيت بأحمد أها مررت بأحمد ممتاز أحمد أنا مولن سيزنتو nashin yayi marartu bi ahmada ahmad anan gurin sai ya zanto wato majrurun bi bil fathati niyabatan an al kasrati jamil jiddan لأنه ممنوع من الصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقبال الردف مستديرة مستديرة مستديرة ايه مررت ببنية مستديرة
مررت ببنية مستديرة ياي ياي الباب لفظ الباب نعم مال نظرت إلى الباب ياي نظرت إلى الباب النخلتان النخلتان نعم النخلتان ايه قطعت فأبا ذاك تقوى النخلتان بقى sannan kuma idan ka ce annakala ta ne a nan gurin mansub ne mu kuma muna son ya zanto majrur جنيت الثمار من النخلتين
janaitu thimara min an-nakhlatayn yayi sai dai kuma ya'yan dabino shin ana kiransu da suna thimar sai ka ce janaitu tamra min an-nakhlatayn janaitu rutab min an-nakhlatayn ربما هذا يكون أوضح في المعنى الفأرتان الفأرتان الفأرتان
وضعت الشبكة آه. نعم لا كذا قالوا نظرت إلى الفأرتين ممتاز تفسكر وانا ياي تفسكر لإرابكم ياي أم سمعني القاضي القاضي نعم ذهبت للقاضي ايه ذهبت كتب من ذهبت بزي زمان لي بس لي الى الى القاضي ذهبت الى القاضي ممتاز الورع الورع نعم ايه alwara to tali irabi yayi amma ta suka ma'ana ba zai domin alwara halittu gaba ɗaya kenan na'am eh أرسل الله الرسل إلى الورى تو كفكر الإرابي يا يكون شك بابو yanzu kana nufin kowa a masa abuwa ba zai yi ba amma abin da nake so ku gane kalmar alwara tana nufin dukkan halittu manzanni kuma ana turo su ne zuwa ga mutane da aljanu don su aka kallafa wa ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa idan an turo manzanni zuwa ga dukkan wara sai dai in ya zanto a nan gudun amun urida bihi al-khas fa hadha lahu sha'nun akhar to jamil jiddan wanda ya gama da wannan sai tamrini na gaba yace me نعم الثالث ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة بحيث تكون مرفوعة وبين علامة رفعها mumtaz
أبويه مخلصين مل- al-muslihin ne المصلحين المرشد الغزاة الغزاة الآباء الأمهات الباقي ابني أخي
wannan kalmomi abin da ake so kowace ka sanya ta cikin jumlar mufida sai da za ta zanto marfu'a kuma alamar rufa'anta ka yi bayanin alamar rufa'an nata akwai kalmar abawaihi akwai almuslihin akwai almurshid akwai alguza akwai al'aba akwai al'ummahat albani ibni akhik hmm? ai baya son ka canja wannan hawun din na ƙarshe yana son a cikin kalmar hawun din ya zanto yana nan yadda yake Mm, abin da yake sai zanto marfo'i هذا أبواه أبواه هذا أبواه
رجع أبواه من الحج رجع أبواه من الحج yawwa da kace ja abawahu yayi dama abawani shine ne muka yanka shi ja abawahu Mm, yayi المصلحين نعم ko ayi hakuri mana idan me kace ba zai zama al-muslihi na bakin da yana son ka san yajin tumar ko marfu yake son ya zama na'am bala kada abdal muslihun kana nufin jumla ta larabci ba ayar qur'ani ba ko? yayi yayi kada abdal muslihun wannan yayi ko saka ba mu al mursid al mursid na'am ja al mursid mumtaz al ghuza ها قاتل الغزاة وما الغزاة جمعنا الغازي الغازي ما يكيكنا الآباء الآباء آه. حضر الآباء طيب الأمهات نعم الأمهات yurabbuna za a ce domin domin idan idan muka ce yurabbuna mun ba su damiri na mazaje ke to yaya za mu ce Ba- ba ba alhamza yurabbina yurabbina auladahunna jamil jiddan haka yurabbina auladahunna albani albani yasjil yabni almasjid ni dai ana albani ne naku naku naku ba shine original ba nawa ne original naku fito sani wato albani yabni almasjid mai gini yana ginin masallaci yayi sai ibni ibni a حضر ابني ياي أخي أخيك جاء أخوك ممتاز جاء أخوك أي كرنت نقبة
الرابع بين في العبارات الآتية المرفوعة والمنصوبة والمجزومة من الأفعال والمرفوعة والمنصوبة والمخفوضة من الأسماء وبين مع كل واحد علامة إعرابه to abin da yake so ka yi a nan gurin bayyin fil ibaratil atiya a cikin ta'abirin da zai zo ko jumlolin da za su zo nan gaba ka bayyana almarfuwa kalmomi da suke marfu'ai wal mansub da kalmomi mansubai wal majzum da majzumai min al af'al cikin dukkan abin da yake fi'ili ne ma huwa al fi'l al marfu wa ma huwa al mansub wa ma huwa al majzum wal marfu'a wal mansub wal makhfud min al asma sannan ka bayyana ma huwa al marfu' wal mansub wal makhfud من الأسماء وبين مع كل واحد علامة إعرابه kowanne bayan ka bayyana shi zaka bayyana alamar da irabinsa ga abin nan da zai kawo sai ce me
استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم فقال له بعض أصحابه عليك بأهل العذر قال ومن هم قال الذين إن عدلوا فهو ما رجوت وإن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء فقال له إني لا أمكن القضاء ولا أنا فقيه فقال الرشيد فيك ثلاث خلال لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءة ولك حلم يمنعك من العجلة ومن لم يعجل قل خطأه وأنت رجل تشاور في أمرك ومن شاور كثر ثوابه وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه فيه فولي فما وجدوا فيه مطعنا
استشار عمر بن عبد العزيز في قومه عمر بن عبد العزيز الخ... شاور في قومه sani ya ta'amiluhum wanda zai dora wanda zai ba su ayyuka wato wanda zai sa su waɗansu ayyuka zai na su waɗansu matsamai sai ne mu shawaran cewa ga mukami kaza ga mukami kaza dawa dawa ya kamata in sa fa qala lahu ba'd ashabihi sai wani sashi na sahabbansa suka ce da shi alayka bi ahli al-uzri in dai za ka nada mutum shugabanci ka nemi ma'abucin uzuri kala sai ce wa manhum su wani ne ahlul uzuri kala sai wani mai bashi shawara ya ce Allah zina in adalu fa huwa ma rajau irin waɗanda dama in sun yi adalci a cikin abin da ka ɗora musu to dama kai shine abin da kai fatan ka samu wa in qassaru in ko sun gajiya ba su yi adalci ba qala nasu qad an ɗauke wuta ne? ƙalla khata uku duk wanda bai gaggawa ba kuwa kurakuransu za su zama kaɗan abu na biyu kenan abu na uku wa anta rajulun tushawiru fi amrik kuma kai mutum ne da kake shawartar jama'a cikin al'amarinka wa man shawara kasura sawabuhu dukkan wanda yake shawara to daidai ɗansa zai yawaita wa amma fikihu amma ilimin fikihu da kai da awar baka san shi ba fasa yanzammu ilayka man tatafaqqahu man tatafaqqahu bihi za a hada ka da wanda zaka koyi fikihun a wurin sa irin mufti din nan na alƙali da yake sa wanda abu ya rikita alƙali ya juya ya tambaye su su ba suna alƙalai ba fawaliya sai mutumin ya karɓi alƙalanci fa ma wajadu fihi mata'an jama'ar da aka tura a garin su ba su ga wani abun so ka tattare da shi ba wato ashe banda ilimi din ana bukatar waɗansu abubuwa halaye da ɗabi'u to abin da yake so ka gane nan gurin ka fitar da kalmomi waɗanda suke fi'ilai marfu'ai da mansubai da majzumai da kuma dalilin rafa su ko nasaba ko jazma sannan ka fitar da al'asma al-marfu'a wal mansuba wal majrura ma'a barayani alamatar raf'i wan nasbi wal jar abin da yake so kai kenan sai mun fara da jumla ta farko istashara Umar ibn Abd al-Aziz fi qaumin yasta'miluhum استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم نعم ايه wato idan kuka lura yana son kawai mu takaita akan kalmomi da suke mu'arabat banda kalmomi wanda da suke mabaniyat fi'li madi mabani ne dan haka la yadkhulu fi hadha tamrid wato kenan za mu ɗauki cikin fi'ilai wanda yake mawrabban da mabni an gane ku istashara umar ibn abd al-aziz fi qaumin yasta'miluhu aha umar sai kai bayanin menene umar fa'ilun marfu wa alamatu rafihi الضمة الظاهرة عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز نعم ابن نعت ليه ابن بدل بدل لنا عمر فهو كذلك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف سيدا عبد العزيز مضاف إليه جميل جدا في قوم يستعملهم كافهم مجيتان يستعمل دم قوم من قوم دنا يا ابن النبي اسمي لي أه. مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة ممتاز يستعملهم من جهة كنك يستعملهم ايه اها اها اها واتو يستعمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الرافعة ممتاز فقال له بعض أصحابه عليك بأهل العذر فقال له بعض أصحابه أها إيه والنه بعض فاعل مرفوع جميل جدا بالضمة الظاهرة أم عليك بأهل العذر عليك بأهل العذر نعم جميل ممتاز أهلي يا ذنتو مجرور ولا تجره الكسرة سنة وهو مضاف والعذر مضاف إليه وكذلك مجرور قال ومن هم قال ومن هم قال الذين إن عدلوا فهو ما رجوت وإن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر الذين إن عدلوا فهو ما رجوت وإن قصروا قال الناس قد اجتهد عمر ga wancan daga ƙarshe annas menene shi fa'ilun marfu'un mumtaz ehe eh wa alamatu rafihi الضمة الظاهرة نعم يا جيتان قال الناس كنا قد اجتهد عمر سيف ومي عمر هو كذلك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ina ga saboda yadda lokaci ke tafiya bai san yi shi gaba kun dai fahimci aikin kuma kowa zai iya karasa sauran da kansa sai tamrini na gaba karanta shi a gurguje فن الكلمات الآتية ثم استعمل كل م- كل, كل مثنى في جملتين مفيدتين بحيث يكون في واحدة من الجملتين مرفوعة وفي الثانية مخفوضة الدواء الوالد الحديقة القلم الكتاب البلد المعهد ina ga wannan yana da sauki kowace kalma zaka mai da ita ta zanto musanna sannan ka sanya su cikin jumloli guda biyu masu fa'ida ta yadda wani lokacin su zama marfu'ai wani lokacin su zanto makfudai addawatu alwalidu addawatu dai wato kurtun tawada mazubin da ake zubo tawada din a ciki alwalid alhadiqa alqalam alkitab albalad alma'had alma'had kamar makaranta kenan shine ma'ahad sai mu fara da addawatu za mu yi tasniya dinsa sannan mu sashi cikin jumloli guda biyu ihdahuma yakunu marfu'an fiha wal ukhra yakun makhfudan ina jin ka ba za ka ce ba hazihi hatani dawatani ka ganin addawatani kenan marfu'i ne domin khabar ne hatani dawatani aha sai kuma ya zama mafud
وضعت وضعت الماء في دواتين وضعت الماء في الدواتين في دواتين في الدواتين zai zama kenan na'am sai alwalid ala abubakar جاء والدان جاء الوالدان mhm
نظرت إلى والدين نظرت إلى الوالدين ممتاز ياي أم سنجب الحديقة نعم بسم الله eh ban ji ba Ah. sai dai ka ce asmarat alhadiqatani asmarat alhadiqatani aha wannan yayi marartu bil hadiqataini bil hadiqataini na'am alqalam bismillah wala alqalamani maksurani wannan yayi aha sai jumla ta biyu اشتريت القلمين ممتاز yayi مفقود ne ko ai haka wannan kuma ya zama mansub kenan ba zai zama اشتريت ba bari ya karasa da kai katabtu bil qalamaini jamil al kitab na'am hadani kitabani aha nazartu ila alkitabaini yayi idan kawai ganin littafin kai daga nesa amma idan nazari kai a ciki sai da zanto fil kitabaini in karanta kai ke na'am sai na gaba shine me albalad na'am malam eh ban ji ba a wannan bai ba البلد البلدان بعيدان yayi wannan haka sai me kuma makastu fil baladain mumtaz sai al ma'had al ma'had mun ce makaranta ko ta cibiya ta ilimi ita ce al ma'had na'am بنيت المعهد
abin da ake so abin da ake so ka kawo shi ka kame yadda shi musanna sannan ya zanto marfu'i sannan ya zanto abin nan آه، بنيت معهد ثاني
wai mutu zai wahada da kuma wala na'am mala almahad muzakkar ne eh
المحجان واسعة
معهدان أها مذكوران أها المعهدان مشهوران wannan yayi al-ma'hadani mashhurani to sai na biyu zurtul a to ya zama mansub kenan ذهبت إلى المعهدين ياي ذهبت إلى المعهدين جميل جدا أم sai tamrini na shida na bakwai karanta su gaba ɗaya mu ji اجمع الكلمات الآتية جمع مذكر سالما واستعمل كل جم... كل كل جمع في جملتين مفيدتين بشرط أن يكون مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى مم.
الصالح المذاكر الكتم المتقي الراضي محمد السابع ضع كل فعل من الأفعال المضارعة الآتية في ثلاث جمل مفيدة بشرط أن يكون مرفوعا في إهداها ومنصوبا في الثانية ومجزوما في الثالثة يلعب يؤدي واج- يؤدي واجبه يسأمون تحضرين يرجو الثواب يسافران mumtar ina ga waɗannan kowa zai iya karasa da kansa don ba su da wahala sosai abin da yake nufi da na farko ka mayar da kowace kalma ta zanto jam'u muzakkar salim sannan kai amfani da ita cikin jumloli guda biyu wani lokacin ta zama marfu'a wani lokacin ta zanto mansuba kaga as-salih as-salihun al-muzakkir la akhirih wancan kuma ba kullu fi'lin min al-af'al al-mudari'a الآتية في ثلاث جمل مفيدة بشرط أن يكون مرفوعا في إحداها ومنصوبا في الثانية يلعب يؤدي واجبه يسأم يسأمون تحضرين يرجو الثواب يسافران ina ga wannan suna da sauki a kwarai da gaske wai ina gudu dokar malam ya zo ce mun cinye ya masa lokaci ko babu laifi sai mu dakata haka insha Allah wancan ayan tambayoyin dama ba ma yin su ba ma yin su saboda kawai tuna maka darasin baya ne yake da su ila ka kam tankasu mun muraba la kam tasbi eh al mustadir abin da ke wayayye shine mustadir eh eh na'am wa alaikum salam istilahat ne daban-daban akwai kasashen da idan sun ce kulliya to a cikin jami'a ake samun kulliya kamar fakalti kenan karkashin wannan kulliya sai a samu aka samu daban-daban kamar department kenan kismu dirasatul islamiyya kismu kaza kismu kaza wannan shine islahin da aka fi amfani da shi a kasashen larabawa da yawa da an ce kulliya to lalle mataki ne na karatu wanda ya wuce sakandare amma mu yanzu a nan kasar sai a rika amfani da kulliya akan matakin karatun da yake na sakandare ne isdilahi ne tunda dai ba nasi bane bai ce kenan sai dai da ka je wani wuri da ka ce ka gama kulliya sai a ga cewa kamar ka yi karatu na gaba da sakandare sawa'un diploma ko digiri lafazin al-ma'ahad ya shafi kowane mataki wanda yake na kasar jami'a ka fahimta ko zai iya wa junior secondary school ce ko senior secondary school ce ko wani wuri ne da ake bayar da diploma duk ana kiransa ma'ahad ya danganci mai aka sa ko da ka ce ma'ahad sai a ce ayyu mustawan wani mustawa kenan wani matakin karatu za- ma'ahad din zai bayar eh cibiya ta ilimi ita ce ma'ahad na'am eh azzawaya jam'i ne na zawiya zawiya kuma kewaye da wani wuri da aka kewaye shi shine zawiya bismillah eh idan an ce musta'ila tana kamawa shine ishti'al din kamawa idan wuta ta kama almuftaris dukkan dabba da ta iya farauta shine almuftaris mai yin farauta haka ko na- ko mutum ne daren adam idan zai farauta wani abu ana kiransa almuftaris na'am bambancin me adatun nafi kenan idan ka ce adat ka bata sai dai adat adatun nafi bambancin ɗaya daga cikin adatun nafi guda biyu Mhm. duk ma'anar ɗaya ce ma'anar su duk ɗaya ce a larabci kowanne yana korewa ne kawai bambanci ne na ta'abiri abu ɗaya ana iya yin bayanin sa da jumla sama da ɗaya a cikin larabci saboda yalwar harshen na'am eh eh ban ji ba aha ai mun yi bayani da na a cikin tafsiri kan kalmar haihata haihata ya samu fi ilimazi ne idan aka ce haihata bi ma'ana ba'uda abin da ya yi nisa da yawa idan an maimaita ta so bi haihata haihata to ya zanto kamar taukidi kenan ya zama haihata haihata taukidi kenan na'am bismillah eh ban ji kalmar sosai ba shi ne muka faɗa da su idan aka ce annaru musta'ilatu ma'ana tana kamawa tana kunnuwa isti'al shine kunnuwar abu ko kamawa ga duk abin da yake ci yake kamar wuta na'am eh eh a ran kalmar akai اشتعل الرأس شيبا نعم ايه يسأمون daga sa'ima yas'amu kenan kosawa as-sa'ama kosawa idan an ce yas'amuna suna kosawa kenan eh ban ji abin da ka faɗa ba alkuturu na auduga yake nan duk sai alkuturu na'am eh kalmar halim tana daukar mai dauriya wanda yake da juriya a kan abu daga da hilmu kenan juriya idza qila hilmun qul falil hilmu mawdi'un فحلم الفتى في غير موضعه جهل wato alhilmu kenan juriya alhalim mai juriya kenan na'am akwai mun da alhulum alhulum shine mafarki na'am eh kalmar ihtilal mamaya ita ce kalmar ihtilal mutumin da ya mamaye abin da ba na shi ba na'am eh al-is الاستئتاب الاستئتاب بالعين كنا الاستئتاب شيء ده زرقي فلا له أن يستعتب فكم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين الاستئتاب أتوك يزرقي قبلك تيدا بذا أزرقيك وكان يمأ باسي أن زرقيك كان يمكر أزرقيك كلا يفندكي شيء وإن يستعتبوا وما هم من المتقين نعم ايه الانتخاب شيني زابي على روسين يو نزامني زابي شيني الانتخاب نعم albalad guda ɗaya kenan balada ne garuruka biyu da yawa kenan bambancin kenan a larabci akwai bambanci tsakanin daya da biyu da kuma uku zuwa sama lokacin da kace albalad gari ɗaya kenan albaladan biyu albuldan garurruka da albuldan da albilad duk jam'i ne daga uku zuwa abin da ya sama eh ban ji ba mada'in jam'i ne na kalmar madina madina birni ɗaya kenan mada'in ya zama suna da yawa eh almudun duk ɗaya ne ba bambanci duk yana nufin garuruka ko birane shine almudun na'am eh idan an ce abu majjani wato ya zama kyauta kenan ba abinda ba sai an saya ba kyauta na'am a ba su da ba su da bambanci kowanne ana yin dangin sakan ahlam kowanne ilmu ana jami'in sa ahlam al-hulmu shi ma jami'in sa ahlam a larabcin sai dai a ce wizaratu tarbiya wa ta'lim wato ma'aikatar ilimi kenan ita ce ministry din ai ministry din ai turanci ne kai ni ko ma'aikatar da na ce hausa na faɗa na'am eh ban ji ba batunan ciki kenan batalon wato fa'un din fata za kai mata al-batal wato jarimi kenan shine batal نعم اي الغلو shine zulfafawa wuce wuce iyaka wuce iyaka cikin kowane al'amari shine al-gulu la taghlu fi dinikum na'am saboda me ya haka ne mana akwai inda juriya ba ta da fa'ida akwai inda juriya ba ta da fa'ida ba ko yaushe da juriya take zama abin yabo ba shi yasa shi mutanabbi ce idza qila hilmun qul fa lil hilmi mawdi'u wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahlu idan an ce da ni juriya sai in ce eh juriya tana da wurinta kai juriya a inda ba a yin juriya wannan ya zama jahilci da wata ke ita ce wata bishiya ce mai kaya waɗannan bishiyoyin guda uku kullum suna suna rikitar da ni tsakanin magarya da abin nan yawwa amma dai magarya ita ce za ta zama annaban na'am eh ga wani sai shi mata ta tafsiri bismillah malam
malam ya ke cewa na kasar kiyama hadisin ya ingana da wannan kuma bai da to kada ka ji da alfahari cewa hadisin da ya rubuta ma cikin cikin tafsir na karkashin surat cikin musamman abubuwan da ne amma bai kada ka sa zuwa ta ce hadisin da ya kuma
ai ba ba abu hurairu bane matsalan hadisi suwa suka wa ya ji daga wani zuwa abu hurairu shine magana a cikin sanadinsa akwai rawi mubham wanda al-ibham fi sanad يؤدي إلى ضعف الحديث ومبهم ما فيه راو لم يسم حديث ضعيف kasancewar ibn kasir ya kawo shi baya baya baya kawar da shi daga kasancewar sa da'ifi na'am eh ina jin wannan ma mun yi magana akan shi a wani lokaci da ba wannan ba mun yi magana mai tsawo akan kalmar wurud ne take nufi shin tana nufin shiga ko bi ta kusa da wurin wannan kuma bai kamata a ce kullum sai mun maimaita ba dai ka samu kasar din zaka je ko shakka babu amma mun yi magana akai lokacin da muka yi tafsir yana daukan ma'anan hawa kansu daɗi zai iya daukan ma'anan kuma shiga cikin wuta din amma sai dai in ma sun shiga wasu da zafin ta bala ya sama wani hasisa ha وهم فيما اجتهد أنفسهم خالدون نعم ذكر النبي مم. wai zai karatun aikin jarida da larabci a najeriyance ma'ana ya karanta aikin jarida a wata jami'a ta kasashen larabawa cikin harshen larabci don ya dawo najeriya ya aiki na ganin fa'idar ba ta da yawa in ma akwai tun da najeriya ana amfani da harshen turanci ne don ya karanto jarida da harshen larabci ba zai amfani shi sosai a nan ba akwai muryar najeriya wanda akwai bangaren na larabci sai dai a can kawai zai je ya aiki kenan a lagos a wacce aka yi kenan na ganin in mutum zai karanta aikin jarida a nan najeriya dan ya kare musulunci sai ya karanta shi da harshen turancinsa sama da ya karanto da harshen larabci zai fi fa'ida me? da me? haba ustaz na yi maganar nan kai kanka kayi rikodin kuma ka sake tambaya ta yanzu sai ka nema a kasa din da kai amma na tabbatar na yi maganar kuma a cikin nahawu din nan da aka zo kan kalmomin ai bai kamata ba kuma a yi ta wani ta abu guda daya na'am eh kad eh za su ce Umar dai ya yi iyakacin nasa kokarin wato gajiyawar ba daga gare shi bane shine in qassaru at-taqsir shine mutum yayi abun da yake na gajiyawa na'am alaikum assalam wa rahmatullah eh
me zan faɗa game da shehu Usman da wasu mangaru a kan kansa ne ban kan gida cikin wani sake a a majamu salatu kusur cikin da lokacin da kake za da latin da shida na samu kaina a kaza kaza kaza da sauran da kashe ma na cikin tara arba'in sai Allah ya yi ni wata abuwa sai ya jawo wani jiki sai na ga Allah sallama ta da safai sai ta ji a kuma da shehu Usman da kai shi ba ka bar magana ba na farko dai yan bid'a sun saba su yi wa manyan mutane ƙarya abinda ba su faɗa ba su rubuta a madadin su ce sun faɗa daidai shehu abdulkadir karirin da aka masa suna da yawa ballantana shehu usman dan kojo zahabi ya tabbatar da wannan cikin sayarwa alamun nubala yawa da yawa daga cikin abin da ake hikaitowa ƙarya aka yi musu ɗaya kenan kaddara shi da kansa ya faɗa kasancewarsa shehu usman shi kenan ya mayar da shi masumi da baya kuskure abin da mai sauki idan kai kana da waɗansu musallamat na fahimtar addini ka huta ko shakka babu shehu usman bawan allah ne salihin bawa abin girmamawa kuma aqidar mu ta ahlus sunna alkhairin sa ya rarin jayi sharrin sa yawa amma wannan bai nuna ya zama masumi da baya laifi ba shi bai taba cewa ba duk abin da ya faɗa daidai ne ballantana kuma wani daga bayan sa ya ce kuma duk abin da ya faɗa daidai ne wannan shine abin da zaka ce sai ka ce sai ka ce in ma maganar duk wanda za a ce ya ce komai shehun ta kasa komai wali ta kasa za mu dora maganganun sa akan maganar Imam Malik dan so wani lokacin gara ka ce musu Malik da ka ce musu Annabi ya ce to za mu dora akan maganar Imam Malik Imam Malik ya ce ma minna min ahadin illa raddun wa mardudun alayhi illa wa yukhadh min kalamihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qabr ba wani cikin mu face wata magana sa a karba ta a mayar masa sai ma abucin wannan kabarin to sa wannan cikin wanda za a mayar masa ba za a karba ba in shi ya faɗa kaga mutum ya huta kenan wahalar shine ya zanto baka da waɗansu musallama da tawabit allati tantaliqu minha wannan ita ce wahala amma in kana da waɗansu tawabit din ka ba ruwanka da wannan rudani kenan to sai Allah ya kai mu gobe kenan insha Allah assalamu alaikum